بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر رانا الأصبر 29 قوة المحرم shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 27 ga watan August na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasar na 28 cikin jirgiyar kasusuwan karatun littafin as-sunna wallafar al-imam Abubakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi ne ɗaya daga cikin manyan littattafan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a wanda yake kawo maganganu suke tabbatar da abinda ahlus sunna wal jama'a suka kudirce a aƙidarsu zamu tashi daga inda malai yake cewa babun fi qawli umara ar-rajmu haddun min hududillahi fala takhda'u anhu an ga wajen ko babun da ke bayani akan maganar sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yarda da yake cewa arrajimu kaga dai shi jefe wanda yayi zina alhalin yana da aure haddun min hududillah hukunci ne daga cikin hukunce-hukuncen da Allah ya tsara fala takhda'u anhu kar ku yadda ku kauce daga barin wannan hukuncin qala haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana abdullah ibn idris an ash'af an ali ibn zaid an yusuf ibn mihran an ibn abbas qala قال عمر رضي الله عنه الرجم حد من حدود الله فلا تخضعوا عنه وآية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم وأبو بكر رجم ورجمت أنا بعد وسيجيء قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار وانا إسنادي ضعيف جماعة amma dai magana ce tabbatacciya zamu zo mu ji wasu isnadojin wanda suka tabbatar da ita mala ya karɓo shi ta hanyar malaminsa abubakar ibn abi shaiba daga abdullahi ɗan idris ɗan yazida al'audi shi wannan fika ne yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba ɗayansu ya rasu shekara ta 192 amma wanda yake malaminsa shine ash'as ibn siwar wannan ash'as daga kanshi za a fara tunanin matsala duk da yake ba mai matsala bane sosai shi amma na sama da shi ali ibn zaid ibn jud'an da'ifi ne hakanan Yusuf ibn Mihran layyinul hadisi ne an ibn Abbas daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa qala yace qala Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yana cewa ar-rajmu haddun min hududillah jefe wanda yayi zina alhalin yana da aure haddi ne da Allah ne ya gindaya fala takhda'u anhu kar ku karkace daga barinsa wa ayatu zalika abinda zai tabbatar maka da cewa da gaske ne akwai rajimu a cikin haddojin Allah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajama annabi ya taba jefe wanda suka yi zina kamar al-ghamidiyya da ainihin ma'iz kaga dukkanin su jefe su akai kar wani ya ce tunda babu alqur'ani ƙarya ne ko bai yadda ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi wa rajama wa abubakarin rajama sayyidina umar ya ce sayyidina bakar shi ma a zamanin halifancin sa yayi warjamtu ana ba'adu nima umaru dan khattab radiyallahu anhu nima nayi wasa yaji'u qaumun yace amma ana nan za a yi wasu mutane yukazzibuna bil qadari masu ƙaryata kaddara wa yukazzibuna bil haudi suna ƙaryata tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yukazzibuna bis shafa'a suna ƙaryata ceto su ce ba wani ceto da annabi zai yi wa yukazzibuna bi qaumin yakhrujuna minan nari suna ƙaryata fitar wasu mutane daga wuta ‘yan ƙalaƙata kenan wannan ko da ‘yan mai tatsi ne da ‘yan waye ga sanan iri daban-daban dai an dai yi su hadisin baya ga shi abubakar ibn abi shaiba al'ajuri ma ya fitar da shi a cikin shari'a haka na alimamu ahmad ibn hanbal a cikin musnadinsa haka nan hibatullahi allalaka'i a cikin sharhu usul itikadi ahli sunnati wal jama'a haka nan ibn abi shaiba a cikin musannaf kamar yadda muka ji nan ma daga gare shi ne haka nan abu ya ala da ajurri da tsayalisi da bai haƙi a cikin alba'as sun fitar da shi ta hanya daban asalin hadisin wato ya tabbata a cikin sayul bukhari asalinsa ya tabbata a cikin sayul bukhari da muslim ta ta wata hanya daban zuwa ga ibnu abbasin an ambaci amma arrajamu ne kadai sayyidina umar yana cewa jefe wanda yayi yayi zina alhalin yayi aure abu ne da ya tabbata kada wani ya ce babu a littafin Allah wannan yana cikin bukhari da muslim kuma ta hanyar ibnu abbasin din babu sinfani min ummati laysa lahum fil islami samu shi mala ya kawo mana wannan ne anan dan nuni zuwa ga samuwar wasu ƴan bid'a daga baya wanda za su dinga ƙaryata ababe tabbatattu a sunna saboda ba su cikin alkur'ani su ne ‘yan ƙwar'aniyun ‘yan ƙalaƙatu ‘yan kaza ‘yan kaza za ka ji su ne masu cewa babu ceto babu fita daga wutan an shiga babu wani tafki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yarda da kaza ba ba su yarda abin da ba a cikin hadisi babu shi a cikin alkur'ani sana kokarin su kareta shi su ne dalilin da sai kawo mana shi a babu sinfani min ummati laysa lahum fil islam samun babun da ke bayani akan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sinfani min ummati nau'in wasu mutane guda biyu cikin al'ummata laysa lahum fil islam sahabun ba su da komai a musulunci ba su da rabo shine saham in an yi rabon an kasa alheri da za a samu a musulunci ba abin da za su tsira da shi قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله ابن محمد الليثي قال حدثنا نزار ابن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الإرجاء وأهل القدر wannan kuma ta hanyar sa'iqa shine Muhammad ibn Abdurrahim da malamin Imam al-Bukhari sa'iqa al-Baghdadi Imam al-Bukhari Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i duk daliban su shi kuma yace daga Yunus ibn Muhammad ya'ni al-Mu'addib shi kuma daga Abdullah ibn Muhammad al-Laythi daga Nizar ibn Hayyan daga Ikrima maula ibn Abbas daga Sayyidina Abdullah dan Abbas da kuma Sayyidina Jabir dan Abdullah radiyallahu anil jami' qala su biyun suka ce da Jabiru da ibn Abbas suka ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah yana cewa sinfani min ummati akwai wasu nau'in mutane guda biyu cikin al'ummata laysa lahumu fil islami nasibun ba su da rabon komai a cikin musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yace ahlul irja masu aqidan murji'a wa ahlul qadar da masu aqidan qadariyya al irja shine masu jinkirta aiki fi musamman iman su kuma alƙadar wanda su ne mahallin magana a waɗannan babubuka su ne masu ƙaryata ƙaddara Allah masu ganin cewa ɗan adam yana yin abin da yake yi ne a rayuwarsa babu ruwan Allah a ciki ta'ala Allahu amma ya kulna uluwan kabira wannan isnadi shi ma isnadi ne mai rauni saboda Nizar ibnu Hayyan wanda da'ifi ne an yi magana a baya a kansa haka nan Abdullahi ibnu Muhammadu laifi shi kuma majhuli ne ba a san ko shi waye ba ibnu majah ya rawaito wannan riwaya haka nan al-khatib a cikin tarihin sa ta wannan hanya qala hadathana yusuf al-qattan qala hadathana muhammad ibn bishr qala hadathana salam ibn abi amra an ikrima an ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sinfan min ummati laysa lahum fil islami sahmun al-murji'a wal qadariyya wannan isnadin shi ma yana da rauni wannan mutum mai suna salam ko salam ibn abi amra da'ifi ne muhammad ibn bashir malami ne sananne muhammad ibn bashir ibn al-farafisa al-abadi amma wannan matsalar isnadin shine salam ibn abi amr wanda yake mai rauni ne zamu ga matanan iri ɗaya ne da wancan keke da gege babu qaulihi alaihi salam babin da ke magana akan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace bismillahir rahmanir rahim هذا كتاب من الله بأسماء أهل الجنة وترانا النبي صلى الله عليه وسلم ya fito cikin sabbai yace wannan littafi da kuke gani ya fito da littafai guda biyu daya dama daya hagu yace wannan littafai da kuke gani nan sunayen an aljanna ne baki daya a rubuta sunayen su da sunayen iyayen su da sunayen kakannin su da garuruwan su da nasabar su kuma an yi jumla a ƙarshe an jumla an ce to su kaza ne ‘yan gari kaza mutum kaza, ‘yan ƙabila kaza mutum kaza, ‘yan zamani kaza mutum kaza, sannan kuma an yi somin, an yi grand total cewa to mutum kaza da kaza da miliyan kaza da biliyan kaza da kwaya kaza sune yan aljanna an riga an sa stamp wannan kuma ɗaya littafin annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma na ƴan wuta ne shi ma an yi mishi duk irin wannan shine zamu ji hadisai akan haka insha Allah qala haddathana ali ibn maimun al-attar qala haddathana abdullah ibn khalid wa huwa abdun al-qarqasani an abdullah ibn zaid ibn adam al-dimashqi an abi an abi dardai wa wasila ibn al-asqa wa anas ibn malik wa abi umama قالوا كنا في مجلس فيه أناس من اليهود ونحن نتذاكر القدر فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فعبس وانتهر وقطب ثم قال مه مه اتقوا الله يا أمة محمد الحديث wannan hadisin mala ya kawo shi ta hanyar malaminsa mai suna Ali ibn Maimun al-Affar malami ne sananne an ji hadisan shi a baya rasuwarsa shekara ta 245 daga Abdullahi ibn Khalid wanda ake ce ma abdun alƙarƙasani ana abdullahi ibn yazida ibn adama a dimashki to wannan kana iya kai saikul akan sunan shi shine matsala wannan isnadin wannan mutumin kamar da malamai suke faɗa wato mutum ne mai rauni kwarai a a al-imamu ahmad ibn hanbal yana cewa ammatu ahadithihi mawdu'a sannan shi kuma ɗalibinsa abdul karkasani shi kuma majhuli ne ba a san shi ba kaga hadisi ya samu matsala sosai ta wannan fuska mafi karanci shine a ce isnadi ne wanda yake mai rauni sosai ko munkari ko ma a ce mawdu'i a to wannan Abdullahi dan Yazid dan Adam ad-Dimashqi wanda aka ce yaron sa ne a shekara ta 157 shike riwaya daga Abu Darda wanda zaka ga akwai alama ma a ce bai riski Abu Darda ba to shi kuma yace daga Abu Darda'i daga wasila ibn al-asqa da anas dan malik da abu umama ya hada sahabbai guda hudu abu dardai wasila anas ibn malik abu umama radiyallahu anhum ajma'in yace waɗannan sahabban gaba ɗayan su suka ce kunna fi majlisin fihi unasun min al-yahudi wata rana muna zaune a madina a wata majalisa wanda a majalisar tamu akwai wasu mutane cikin yahudawa a da farkon musulunci akan zauna haka hadisi ya tabbata yana cikin sahih muslim wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba wucewa ta wata majalisa a cikin ta akwai musulmai akwai munafikai akwai yahudawa idan ka sani ana iya zama a kowace irin majalisa haka a anguwa ko a kasuwa ko a wata rumfa a wurin za a samu musulmi ahlu sunna a samu dan dariqa a samu dan shi'a a samu dan baruwa na da Allah kowa na iya ba wurin ya zauna a annabi sallallahu alaihi wasallam wucewa da jakinsa har wannan wannan ja'irin munafikin dan salulu ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata muguwar magana da ba sai an maimaita ta ba hadisi ne tabbatacce to dan haka wannan yana iya zama abu ne da yake da asali wa kunna wa nahnu natadhakaru alqadara ana magana akan kaddara da mas'alolinta fa kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mughdaban sai muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin fushi magana ta fusata shi fa abbasa ya murtike fuska wantahara ya fara mana kallon harara da kallo da ke nuna cewa yana cikin ɓacin rai wa ƙaɓɓaba ya ainihin turnike fuska shine ƙaɓɓaba mutum ya turnike fuskarsa ya zazzaro idanu sun makala sannan ya ce mah mah ku saurara ku daina wannan magana ittaqullaha ya ummata muhammadin ya ku musulmai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku ji tsoron Allah wadiyani amikani fagirani muzlamani wannan abin da kuke magana a kansa ku sani magana akan kaddara magana akan abin da ku sani ba to zai iya kai ku shiga zuwa ga wasu matsaloli yace akwai wasu fagage akwai wasu kwazazzabai guda biyu amikani masu zurfi ramuka masu zurfi fagirani masu budaddan baki muzlamani masu tsananin duhu la tuhayyiju alayya wahaja harrin nari kar ku dinga yin hayaniya kar ku dinga yi mini hayaniya irin hayaniyar da ake ji na zafin wuta irin guguwa da wuta take gaji tana roƙoƙi kar ku dinga min irin wannan hayaniyar sun ma'amarar yahuda an ya kumu sannan annabi ce duk wani bai yahudi ya tashi ba nan wajen kuna neman ku jefa kanku cikin wani zurfin wani rami mai zurfi ba kwaya ɗaya ba kwaya biyu sun makala sannan mai ba da labari ya ce wa ba sata yaminahu wa ba sata usba'ahu ashimal sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shimfida hannunsa ya baza hannunsa na dama sannan ya shimfida wato yan yatsinsa na hannun hagu faqala sai ya ce ma'ana kamar ya haka da hannunsa sai kuma ya dinga nunawa da ɗan yatsansa na dama kamar kana karanta wani abu ko kana biya wata takarda yace bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun minallahi tabaaraka wa ta'ala da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan wani littafi ne da aka aiko shi daga gurin Allah arrahmanir rahim Allah mai rahama mai jin kai bi asma'i ahlil janna wa asma'i aba'i a cikin su akwai sunayen aljanna da sunayen iyayensu wa abna'ihim da sunayen ƴaƴansu wa asha'irihim da sunayen dango dangin su faraga rabbuhum faraga rabbuhum faraga rabbuhum Allah ubangijinsu ya riga ya gama ya gama ya gama thumma basata shimalahu sannan sai ya koma ya baza hannun na hagu thumma ashara ilaiha bi usbihi yumna ya koma yana nunawa da kuma hannun dama ya tsaddama thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace sannan manzo Allah yace bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun minir rahmanir rahim bi asma'i ahlin nar wannan littafi ne daga Allah ubangiji mai rahama mai jin kai na dauke da sunayen yan wuta wa asma'i aba'ihim da sunayen iyayensu wa abna'ihim da sunayen ƴaƴansu wa asha'irihim da sunayen danginsu faraga rabbukum faraga rabbukum faraga rabbukum Allah ubangijinku ya gama aiki ya gama aiki ya gama aiki Allah yana cewa a azartu anzartu annabi ce a azartu anzartu ablagtu Allahumma inni qad ballagtu yace a azartu na yanke muku hanzari anzartu na ja kunnanku ablagtu na isa muku Allahumma inni qad ballagtu ya Allah ka sani na isar da sakonka wannan tafsilat din da ya kawo a cikin wannan ba su tabbata ba amma asalin mas'alar zamu zo mu ji akwai hadisi tabbatacce ne da ya kawo mana shi ne cewa mala'ika jibril ya bayar nuna manzo Allah sai sama wannan littafai da ke dauke da sunaye kamar kace register ce da sunayen yan wuta da na aljanna Allah ka samu cikin aljannan ka tsare mu daga na yan wuta wato isnadin mai rauni ne saboda wancan abu da muka ambata tun farko na Abdullahi dan Yazida dan Adam ad-Dimashqi wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa mutum ne da yake hadisan shi masu rauni ne kusan ma na ƙarya ne al-Imam Abul Qasim at-Tabarani ya rawaito wannan hadisi a cikin Mu'jamul Kabir ta wannan hanya ta hanya Ali ibn Maimun ar-Raqi al-Attar wallahu ta'ala a'lam قال حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن خالد عن عبد الله بن يزيد قال سمعت أبا الدرداء يقول إن الله تعالى خلق خلقا للنار وخلق خلقا للجنة آآ آآ فقال هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي أقول أن يساكي ميميتا إسناد إسناد ندي وانشان أبلاي علي دم ميمون الرقي العطار زواج أبلاي دم خالد shine Abdul al-Qarqasani da muka ji cewa ba a san shi ba zuwa ga Abdullahi ibn Yazida ibn Adam al-Dimashqi wanda shine matsalar isnadin zuwa ga Abu Darda'i kadai a wannan riwaya yaqulu Abu Darda'i yana cewa inna Allah kaga sai kawo shi yanzu isnadi wanda yake mauqufi inna Allah ta'ala khalaqa khalqan lin-nari lalle Allah ya halicci wasu halittu dan wuta wa khalaqa khalqan lil-janna Allah ya halicci kuma wasu da nufin ya sa su aljanna faƙala sai Allah ya ce bayan ya gama halitta ha'ula'i ilan nari waɗannan kafirai duka waɗannan halittu dukansu zuwa ga wuta wa ha'ula'i ilan janna waɗannan kuma zuwa ga aljanna Allah ya ce wala ubali ba abin da ya shalle ni in ji Allah wannan hadisi shi sahihi ne duk isnadin anan mai rauni ne saboda wancan matsalar da muka faɗa amma yana da isnadi daban ingantacce zuwa ga sahabi Abu Darda'i kamar da yake cikin musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal ta hanyar ainihin wato arrabe zuwa ga yunusa daga abu idrisa zuwa ga abu dardai wanda zaka ga shekul albani muhammad nasiruddin rahmatullahi alaihi wa anil imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito shi a cikin mujalladin sa na farko na ainihin silsilar sahiha farko farkonta hadisi mai lamba na 46 da 48 da 49 da kuma 50 ya ya afwan ba ruwaitowa ba ya takhriji so da haka wannan ya tabbata Allah subhanahu wataala ya riga ya gama wannan sai dai addu'a da saddidu wa qaribu kamar yadda zamu zo mu ji a gaba insha Allah duk wannan babukan kan manta yana mana magana ne akan tabbatar da mene kaddara qala akhbarana abubakar haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana shababa qala haddathana laythu ibn sa'd an abi qubayl al-mu'afiri an shufi al-usbihi al-usbahi an abdullah ibn amr qala خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال هل تدرون ما هذان الكتابان قلنا لا إلا أن تخبرنا فقال للذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة الحديث daga malam dai abubakar ɗan gidan abu shaiba rahmatullahi alaihi daga shababa ibn suwar kenan qala yace shi shababa yace hadasana al-layth ibn sa'd malam layth ibn sa'd al-misri ya karanta mana wannan hadisi an abi qubayl al-mu'afil daga abu ƙubail al-mu'afiri sunan shi hayyu ibn hani'in shi ne abu ƙubail al-mu'afiri an shufai ibn mata al-misri al-asbahi an abdullahi ibn amrin ƙala sai na abu ɗan as ya ce kharaja ilina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitabani wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu musa habbai yana ɗauke da littattafai guda biyu a hannunsa faƙala ya ce hal tadaruna ma haza ni alkitaba ni ko kun san me ke cikin waɗannan littattafai ƙulna sai musa bai muka ce la da ɗai ba san abin da ke ciki bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam illa an tukhbirana wannan tambaya ne wanda dan al'intiba dan jawo hankalinsu suka ce sai dai in ka gaya mana me ke ciki ka labarta mana faqala lillazi fi yamini sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da littafin na farko wanda ke hannunsa na dama yace hadha kitabun min rabbil alamin kamar kace sai ya daga na farko yace wannan da kuke gani ya kusa baina littafi ne da aka kawo mana daga Allah ubangijin talikai fi asma'u ahlil janna a cikin sa an rubuta sunayen gaba ɗayan aljanna wa asma'u aba'ihim da sunayen iyayensu wa qaba'ilihim da sunayen garuruwa ko ƙabilu ko al'ummarsu, wane wane bai rabe, wane wane ba haushi, wane wane ba fullace, wane wane ba nufi, wane wane mutumin gari kaza ko ƙasa kaza ko yanki kaza ko lokaci kaza, sun ma'ajmala ala akhiri. Sannan aka yi jumla, aka yi grand total, aka tantance yawansu a ƙarshe, falayu zadu fihim, ba za a taɓa ƙarawa ba, walayun ƙasu ba za a taɓa ragewa ba, abadan tutur wa qala lil ladhi fi yasari sai annabi sallallahu alaihi wasallam sake daga han littafi na hannun hagu yace wa qala yace wannan kuma hadha kitabun min rabbil alamin shi ma littafi ne daga Allah ubangijin talikai fi asma'u ahlin nari a cikin sa akwai sunan duka yan wuta wa asma'u aba'ihim sunayen iyayensu wa qaba'ilihim da garuruwa ko kabilinsu thumma ajmala ala akhirih sannan yayi jumlar gabaki ɗayansu an tattara sunayen an yi somin ɗinsu falayu zadu fihim walayun ƙas babu ragi babu ƙari kaga wannan ba a ce abadan ba saboda a cikin 'yan wuta akwai yiwuwar a rage su cikin rahama Allah da falalarsa da ainihin wato ceton manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ana iya ragewa ɗin ko kuma ya zam waccan abadan ɗin ta farko ta wakilci wannan sai ya zama su waɗannan 'yan wutan ana nufin to waɗanda za su tabbata a wuta su ne asalin 'yan wuta kawai kamar yadda misali in aka ce yanzu 'yan zariya ai ba su gari a cikin garin zariya ba a kowanne suke baki ne za su fita daga garin zariya ko mun gani to haka da aka ce 'yan wuta ana nufin asalin 'yan wuta kafirai da munafukai kawai wanda suka mutu babu imani Allah ka tsare mu daga mutuwa babu imani faqala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabbai su ma sai jikinsu ya sanyi za ka jina kama jikinka gaba ɗaya ya yi la'asar ce fafi ayi shai'in na amalu to aikin mai za mu dinga yi gara kawai kowa ya zauna ya jira ƙaddara shi ai wannan shi ne irin tunanin da yake zuwa cikin zuciyar mutum wa ƙad fure ga min al'amri tun da an riga an gama komai ai ba wani jira ba wani ainihin aikin da mutum zai yi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce saddidu wa ƙarin a'a ku yi toshe kafar barna ku kusanci kafar tsira ku toshe kafar kafirci ku toshe kafar tafiya wuta ku yi ƙoƙari kusanci kafar tafiya aljanna to za ka ga mutum ya yarda da wancan ɓangaren na hadisan amma kuma ya ƙi gasgata wannan shi ne gaga ya zama a tumina bi adar kitabu wata furuna bi ba'ad ka yi imani da cewa da gaske ne akwai kaddara wanda ya faɗi akwai kaddaran ka yadda kuma ga abin da ya ce ga shawarar da ya bayar a matsayin shi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga umarnin da ya bayar to in kai mai hankali ne duka biyun zaka riki ka yadda da wancan muqaddarin kuma ka yadda da wannan mafitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayar ya ce saddidu ku toshe kafar barna wa qaribu ku kusanci kafar tsira fa inna sahibal jannati maktumun lahu bi amali ahlil janna domin shi ma'abocin tsira zuwa ga aljannan shi ne wanda aikin shi na ƙarshe ya zama na ‘yan aljanna ma'ana ba wai za ka yi aikin aljanna ne tun daga ran da aka haife ka ko ran da ka balaga ba har zuwa ka mutu ba haka bane a'a aiki na ƙarshe da kai shi zai kai ka inda za ka kai wa in amila ayya amalin ko da ku yayi duk wani aiki mabarnaci kaga sahabban na akwai wanda a kafirci suka taso akwai wanda sai da suka shekara sama da arba'in suna kafirci sai aikinsu kuma ya juya zuwa aikin aljanna wato littafinsu na aljanna ya galabaice su akwai wanda ma ya musulunta rana ɗaya ya mutu akwai wanda ya musulunta ko sallah bai taɓa yi ba aka tafi jihadi aka kashe shi akwai wanda ya musulunta ya je yaƙi kawai ƙwaya ɗaya ya dawo a wannan bai dawo ba a wannan yaƙin akwai wanda ya yi ƙwaya biyu a cikin sabbai akwai wanda shi kuma ya rayu ya tsawon rayuwa to haka har yanzu akwai wanda zai musulunta yau din nan wataƙila ya mutu gobe ya tsira kuma akwai kuma wanda zai zai yi aikin alkhairi ashe ba nan ne layinsa ba daga baya sai ya koma asalin shi Allah ka tsare mu daga tabewa wa inna sahiban nari makhtumun lahu bi amali ahlin nari shi ko dan wuta shine wanda zai zama ƙarshen aikin shi na ƴan wuta wa in amila ayya amalin ko da ya yi duk wani aiki wanda yake na ‘yan aljanna sun makala biye da hi sannan sai annabi ya haka shi ne ma'anan ƙala ya zo da hannayen shi fajja ma'aha sai ya haɗe su faƙala ya ce faraga rabbukun min al'amal Allah ya riga ya gama wannan aiki fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir wa kamar ka hana ilaika ƙur'anan arabiyyan ko لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير wannan mas'ala ce aka juya ta a cikin ayar sai aka fara fadan mene abinda annabi fada a karshe anan wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litundira ummul qura wa man hawlaha haka muka saukan maka da wannan balaraban alqur'ani dan kai tankiya ka ja kunnan mutanen wannan babba alƙarya makka wa man haulaha da duka sauran duniya wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi kuma ka ja kullun su akan ranan nan ta haduwa wanda babu kokonto akan ta fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir a ƙarshe wani sashen mutane su shiga aljanna wasu kuma su shiga wutar sa'ira Allah ka tsare mu daga sa'ira Allah ka sa mu na cikin yan aljanna haka wannan shine ka'idar saddidu wa qaribu ba wai zaka rungume hannunka ne ka ce kai kana jiran kaddararka ba kamar yadda a duniya ma baka haka Allah ya kaddara maka numfashi da abinci da lafiya da samu da rashi da arziki da cin riba da samun duk abin da zaka samu Allah ya kaddara maka amma ba a ce ka zauna inda kake kai ka jira wannan kaddarar ba dole sai kai sa'ayin neman ta sai kai noma sai kai kiwo sai kai kasuwanci wani ma sai yayi maula wani ma sai yayi bara wani ma sai ya sai ya sha wahala yayi tafiye tafiye yayi fadi tashi duk wanda ka gan shi da arziki ai sai da ya je ya wahala ya same shi sai da ya je ya abin nan ya yi kwadagu ya yi kasuwanci ya yi noma ya ci bashi ya yi asara ya ci riba ya yi faɗi tashi ya yi tafiye-tafiye sannan in lokacin arzikin ya sai Allah ya kawo arziki haka duk wanda ka gan shi da kaka'a yana ɗiban buhuna yana harvesting mahasulat na gonar shi sai da ya noma ya sa taki ya yi rage ya yi cire ya yi wane ne ya yi feshi ya yi fada da masu satan abinci ya yi gadi sannan ya kai ga haka sannan damana ta ya kwashi riba shi haka ɗan kasuwa haka dan boko da kaga yana cin moriyar boko wai san irin wahalar da ya sha a duniyar nan kasan irin tafiye-tafiyen da yayi irin kwana da ya cikin sauro irin jaraba da ya fuskanta a gun lakcarori marasa imani duk baka sani babu wanda zai runguma nan shi kawai ya ga ya samu arziki to haka wannan duniya ma fa kenan me wanda take da zawal wanda Allah ya kyata da suna mata'ud duniya qalil to ina kuma ga wancan me me tabbata da aka dole sai an tashi an yi aiki abinda ake cewa nan shine ka hada dukan gabobin ka yadda da kaddara Allah da ya kaddara sannan kuma kai sa'ayi zuwa ga samun abu mai kyau da shari'a ta ce ayi kana yi kana addu'a kana fatan Allah ya sa kana cikin waɗanda Allah ya kaddara musu alkhairi kana yi kana neman tsari daga waɗanda Allah ya kaddara musu akasin haka wallahu ta'ala ala wannan shi hadisi ne wanda yake hasan isnadi ne kyakkyawa hadisi ne tabbatacce abu ƙubail wannan saduƙun ne kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin at-taqrib yahim wani lokaci yakan yi kuskure al-imamu al-hafiz at-tirmidhi al-imamu at-tirmidhi ya rubuta wannan hadisi a cikin sunan dinsa a cikin jami'in sa haka nan al-imamu ahmad ibn hanbal a cikin musnadin sa haka nan abu nu'aym al-asfahani a cikin hiyatul awliya dukkaninsu ta wannan hanya ta al-lais ibn sa'ad a shekul albani muhammad nasiruddin ya inganta wannan riwaya a cikin as-sahiha silsilar sahiha a lamba hadisi na 1848 daga wannan ya tabbata ba irin wacce riwaya ce take da isnadi mai rauni ba za mu ga akwai su yan bambance bambance sakankanin riwayoyin guda biyu قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة قال جاءت مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاسمونه في القدر قال فنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر daga malam ainihin asid afwan ba usaid ba asid ibn asim ibn abdullahi thaqafi shi kuma yace haddasana al-husayn ibn hafs shine abu ali al-husayn ibn hafs ibn quraish shi kuma yace daga sufyan ibn sa'id al-thawri babban malami shi kuma yace an ziyad ibn isma'il as-sahmi al-qurashi wannan yana da hadisi ma cikin sahih muslim da tirmidhi da ibn majah an muhammad ibn abbad al-makhzumi shine tabi'in da ke riwayan ainihin wato wannan hadisi ya ce an abi hurairata kala daga sabi abu huraira ya ce ja'at mushriku quraish mushrikan quraishawa mushriku ne sai aka cire nunin saboda idafa eh wato zabun nune ne fil idafa ko ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yukhasimunahu fil qadari suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jayayya da shi akan kaddara su ba su yarda da kaddara ba suna jayayya wannan isnadi shi hasanun ne wannan isnadin kuma asalin hadisin yana cikin sahih muslim da tirmidhi sai malam yace sai mai riwaya yace fa nazalat hadhihi al-aya sai waɗannan ayoyi suka sauka innal mujrimina fi dalalin wa su'ur lallai al-mujrimun masu laifuka wanda suka yi kafirci suka yi shirka suka yi barna suka yi kafirci da munafunci fi balalin suna cikin bata a nan duniya wa su'ur a lahira kuma suna cikin hauka shine ma'anin su'ur za an suka shiga wuta za su ji azaba har su fita daga hayyacinsu Allah ka tsare mu yawma yushabuna finnari randa za a dinga jan su fi anan tana da ɗayan ma'ana biyu ko ya zama ma'ananta ta zahiri wato bayan an shiga cikin wutan mala'iku kuma za su dinga shiga suna ɗaukan suna ƙara wurga su can cikin ƙasa wuta suna ƙara jajjera su yadda wuta ta ci gaba da cin su subhanallah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare mu ko kuma ya zama fi anan da ma'anan ila sanda za a kai su wutan yushabuna jan su za a dinga yi ana jan su kamar da kasan ana jan wani abu mara mara kyau ko mara daraja idan zaka kama abu ka jashi a ƙasa yanzu misali aka kama barawo a ce a masallacin nan ranar juma'a kama wani kawai ya saci mashin aga ya shiga matsala aiko in ya agajin da suka kama shi da wasu wanda dama an taɓa masa sata dama suna jan haushi da ƙarfa ake kwatan shi ko waya za ga ana jan shi a ƙasa ne wannan ya ja wancan ya ja ko ƴan sanda ne ma suka zo ba za su ce mashi to bismillah akarwa kallah shiga mota ai ba su ce mai haka ba ko a ce a bude mai ko ba ce to bismillah ya shi kuma yana takama yana to alhamdulillah ya gode ba za a mai haka ba kama shi za a yi bayan jikin shi ya fara gaya mai a wurga shi a mota ta kila a mai wani daurin tankila to shine yushabuna ilan nari ala wujuhim fuskar su a kife ana ce musu zuku massa saƙar kuɗanɗani massa bi ma'ana alama zafin azaban saƙara wutar saƙara Allah ka tsare mu ita ce wata wuta mai cinye fuskan mutane mai wawushe naman jikinsu Allah sai ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar komai da ka gani mu Allah mun halicce shi bi qadarin a bisa kaddarawan mu mu Allah muka halicce shi shi ne mahalli shahid na cewa Allah ya halicci komai da ƙadararsa ƙala haddasana al-hassan ibn ali ƙala haddasana abu asim an ambasa an ibn shahabin an sa'id ibn musayyib an abi huraira ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kafin mu je ga wannan magana da muke da jama'a za ga shi kullum abin da ake ga wa dan adam shine ba a kafa hujja da ƙaddara mutum sai ka ji wai har mutane takama suke mu ƙaddaran mu kenan yanzu galibin masu laifi takama suke ai su laifi shine ƙaddararsu kai ma ka jira kaddararka karka musu wa'azi karka musu nasiha karka gaya musu ba daidai bane karka ce suna kawo barna cikin al'umma su kaddara suke su kuma sun yarda da kaddara su to ba a hujja da kaddara jama'a ana hujja ne da shari'a ne shari'a ta ce ta ce wannan abin da kake haramun ne shine ma'anan saddidu wa qarib ta ce wannan yanzu misali su kafiran nan ai Allah ne ya kaddara musu kafirci ko amma gashi Allah yana zargin su da kafircin saboda shari'a aka ce su aiki da ita ba ce su aiki da kaddara ba to yana daga cikin alamar tabewa ka ji mutum da yake musulmi yayi wata barna ko ya kawo wata ta'asa a cikin al'umma da zaran wani musulmi dan uwansa ya mai wa'azi ko nasiha sai ce shi a rabu da shi shi kaddara sa kenan to wannan alamar tabewa ce alamar ya riga ya lalace ne a tausaya ma irin mai wannan tunanin yana ganin cewa shi ba ruwan shi ba shi abin da yake haka Allah ya kaddara mai kuma ya ansa baya kokarin saddidu wa qarib mu lura da kyau zaka ga wannan tunanin ya shiga cikin da dama daga cikin mutane musamman mabarnata waɗanda ake musu wa'azi ko ake musu nasiha duk sanda wani malami ya nasiha ji jama'a a daina barna iri kaza a daina yin kaza kaza babu kyau zina luwadi cin amana fasikanci waɗannan ire-iren abubuwa da ake na baɗala na raye-raye da abubuwa na fasikanci ga sunan sun baza duniya iri daban-daban da zarar wani ya yi wa'azi a kai sai ka ji masu yin wannan aikin sai su fito suna muƙabalantar malamin cewa su ƙaddara suke wani ma ba ga saboda tsabar iya lalacewa shi ma bidiyo zai yi irin yadda malamin ya yi wa'azi shi ma ya ɗauki lasifika a sa shi a bidiyo a yi mashi hoto a watsa a duniya yana mukabalanta malamin da cewa su kaddara su fakirin su ba rabu da su kawai su ba ruwan kowa idan musu waji to kaga wannan ya bi layin waɗannan mushriku quraish din yana muhasama da kaddara ta Allah Allah ya tsare mu malam yace haddathana al-husayn ibn ali haddathana abu asim an-nabil kenan an ambasa daga ambasa ibn amrin an ibn shihab daga malam muhammad ibn muslim ibn abdullah ibn muslim ibn shihab az-zuhri babban malamin nan an sa'id ibn al-musayyib daga malam sa'id dan musayyibi akhirul mutaqaddimina rahmatullahi alayhi an abi hurairata daga sayyidina abu huraira radiyallahu anhu qala babban malami abu huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ukhira al-kalamu fil qadari li shirari hadhihi al-umma an jinkirta magana akan kaddara ga waɗanda suke ashararai a wannan al'umma wato za su zo daga baya shine ukhira a farkon musulunci ba za a same su ba cikin sahabbai ba za a same su ba cikin tabi'ai an samu ɗaiɗaiwa amma daga baya za a samu ashararai a cikin wannan al'umma suna magana kan suna suna inkarin kaddara ko su ce sam babu kaddara ko kuma in sun yi laifi an musu wa'azi an musu nasiha su ce a rabu da su su suna bin kaddara su ne duk yana daga cikin magana akan kaddara kuma zaka ga duk masu yin wannan a shararan mutanen kirki ba sai mutumin kirki da Allah ya jarabce shi da wani sabo yana jin takaici da damuwa a ransa yana komawa zuwa ga Allah ya istighfari ya tuba yana kokarin kuma guje ma wannan hanya ta shedan yana kuma neman mafita kuma zai ci gaba da jin damuwa a zuciyarsa cewa ya saba wa Allah to wannan shine mutumin kirki amma mutumin banza fa shine wanda zai ce shi ba ruwan shi a bar shi kawai yayi sannan wannan ta bangaren aiki kenan ta bangaren kuma aqida akwai mutanen banza kuma da suke kare ta kaddara su ce sam Allah bai da kaddara akan komai su mutane su suke da kaddara akan ayyukansu wannan hadisi ne tabbatacce isnadin shi hasanun ne Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin ya hasana isnadin sa a cikin as-sahiha a lamba hadisi na 1100 da 100 da lamba 24 wallahu al-musta'an qala hadathana ayyub al-wazza'a al-wazzan قال حدثنا محمد بن مصعب عن عنبسة عن عن عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ya ƙara kawo wani isnadin wanda ta hanyar ayyub ibn muhammad arraqi alwazzan zuwa ga muhammad ibn mus'ab zuwa ga ambasa wancan ne da muka ji ambasa ibn amrin zuwa ga muhammad ibn shihabin zuhri zuwa ga sa'id dan musayyib zuwa ga abu hurairah radiyallahu anhu ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kwatankwacin wannan magana da aka ji a wancan isnadi da ya gabata asalin hadisin al-imamu at-tabarani ya ruwaito shi a cikin al-mu'jamul awsat ta ta hanyar Abu Asim an-Nabi nan da ad-Dulabi a cikin kitabul kuna shi ma ya ruwaito shi haka nan al-Uqayli a cikin littafin shi ainihin wato ad-Du'afa al-Kabir haka nan ainihin wato al-Lalakai a cikin sharh usul itiqadi al-sunnati wal jama'a dukkaninsu sun ruwaito shi ya zo da wata riwaya a cikin addu'afa na ukaili cewa wani wani mutum ya ce zuhuri yake cewa umar ɗan abdulaziz ya ce mini rudda alayya hadithal qadri anin nabi sallallahu alaihi wasallama ka maimaita mana hadisi na nabi kabbara kaddara daga manzala sallallahu alaihi wasallama sai zuhuri yake cewa sami'tu fulanan al-ansari yaqulu fadhakarahu ya ambaci ainihin wato wannan hadisi da hadisi ne tabbatacce da hanyoyi mabambanta a mala ya maimaita isnadin ne ko ya maimaita ishara zuwa gare shi qala hadathana abu kamil al-fudail ibn husayn qala hadathana ja'far ibn sulaiman ad-dabai qala hadathana thabit al-bunani an anas ibn malik qala mala yace babun wani babi wanda zai magana akan duk abin da aka kaddara to sai ya faru babu makawa babu yadda aka iya sai ya faru yace haddathana Abu Kamil al-Jahdari an sha jin hadisin sha baya al-Fudayl ibn Husayn al-Jahdari shine Abu Kamil wanda ya rasu ne a shekara ta 237 bayan hijira mun ji tun a baya al-Imam Abu Dawud da Nasa'i suna riwaya daga hadisan shi shi kuma yace daga Ja'far ibn Sulaiman al-Dabai wanda shi kuma yana da hadisi a cikin Muslim da Al-Kutubul Arba'a rasuwarsa shekara ta 178 qala da sana Thabit Thabit ibn Aslam al-Bunani wannan ɗaliban Anas dan Malik an Anas ibn Malik daga babban yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik radiyallahu anhu qala Anas yace khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama 10 sinina Anas ya ce na yi aiki a gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara goma dindi tun daga zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Madina har zuwa rasuwarsa. Dama annabi ya shekara goma ne a Madina. Salawatullahi wasalamu alaihi. Tun da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya zo mahaifiyar Anas ta ɗauki Anas yaro ƙarami ɗan shekara lokacin ko tara ko takwas ko sha ɗaya ko makamancinsa. Ta kai shi ta ce ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga ɗana nan ya dinga maka hidima a dinga aiken shi kasuwa ɗebo ruwa kai niƙa ciyawar doki ciyawar rago share-share wanke-wanke duk irin wannan ayyuka na boyi-boyi ta kawo shi dan yau manzo Allah sallallahu alaihi hidima daga baya kwanto ta ce ya manzo Allah dan nawa Anas yaron naka kai mishi addu'a mana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a ce Allah ya shi musu albarka Allah ya bashi arziki a duniya da tsawon rayuwa da yawan 'ya'ya kuma duk waɗannan an gansu da Anas dan Malik ko sunan shi aka kira zaka ji wani dadi a inda kai mumini ne da inda mumini ne kai baka kyama Anas dan Malik duk wanda kaji ya kyamace kyamace Anas dan Malik to wannan alama ce ta bata mummuna kamar wannan mutanen na Kano yan kogo da ake cewa sun sun tsana Anas dan Malik saboda shedanci ma shi babban nasu har cewa ma wai Anas ma makaryaci ne wai bai wa annabi hidima ba subhanallah wannan muguwar magana ce wannan wannan fasikanci ne bata ce domin wannan abu ne mutawatiran wa ma'luman min ad-din bid-darura cewa Anas dan Malik wani sahabi ne da ya aiki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaro kuma ya rayu bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasar Basra saboda yana faɗa yana cewa ran da annabi ya shigo Madina sai Madina ta yi haske ga baki ɗaya garin yayi daɗi amma ran da ya mutu ya bar duniya sai madina ta muni duhu ta muni kunci da aka sai ya kasa zama a garin gabaki ɗaya ya kasa rayuwa babu manzan Allah a garin ya kasa tashi da safe ya ga ba manzan Allah ya leƙa can ya ga cewa ga annabi can kwance a kabari sai ya kasa tolerating wannan da aka sai ya kaura kawai ya bagar sai kuma ƙasar basara can ya rayu har rasuwarsa a shekara ta ɗari da hudu bayan hijira kuma Allah ya mishi arziki na yawan dabino a gonarsa gonar shi tana yin dabino har su biyu a shekara sannan Allah ya mishi arziki na ƴaƴa ƴaƴan shi da jikokinsa ƴaƴan ƴaƴan shi sun fi mutum 300 an taba wata annoba ma sai da zama a gidan shi tsakanin ƴaƴa da jikoki sai da mutum 70 suka rasu kaga ku inda wani ne da zuriyar ku ta kare a ce mutum 70 su mutu a zuriyar ku shikenan ta tafi into extinction amma duk da haka sun yi survive mun gane annoba da aka taba yi a kasar a ƙasar ainihin wato basara Allah ya ƙara masa yadda anas ya ce na yi hidima a gidan manzan Allah sallallahu alaihi sallama shi ke ni ɗan aiken shi ne ni ɗan hidimarsa ne fama ƙalali uffin ƙattu da ɗai annabi bai taɓa ce min kashi Allah wadaran abin da ka yi annabi bai taɓa gaɗa wani abu ya yi tsaki ko ya daka tsawa ba wala ƙalali da shai'in ƙattu sana'atu lima sana'atu kuma da ɗai bai taɓa ce min me yasa kai kaza kai ba ka jin magana ba an hana ka ba annabi bai taba wannan ba wala qala li shay'in taraktuhu lima taraktu kuma duk abin da na bari annabi bai taba ce min me yasa ka bari ba me yasa ba kai kaza ba wa kana ahsanan nasi khuluqa yace saboda annabin yafi kowa kyan hali ne ba wai dan ni Anas bana yin laifi ba wai dan ni Anas a matsaya na yaro bana gazawa abinda aka ce in yi in ƙi. ko abin da ba a ce in yi ba in yi ɗi yaro yana yin wannan amma saboda annabi yana da kyan hali yana da kawaici yana da kunya yana da iya zama da kowa shine kawai bai taɓa mun faɗa ba a cikin sayo muslim wata rana kamar yadda aka ruwaito anas da kanshi ya ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni in je in kai wani saƙo mabaffan shi abbas yace ina fita kawai na ga yara suna wasa kawai ni ma na shiga aka ci gaba da wasa da ni ya ji aikin ya kama wasa inda dai ka san yara suna yi annabi har ya gaji da jira sallallahu alaihi wasallam har ya biyo sawu yana zuwa ya ganda kai ina wasa yace kai Anas ina aikin da ne maka yace ai ina kan hanya ne ce to shikenan yi sauri ka je ka dawo kaga kai ne kana zuwa zaka kama shi da baya ka tallafo ke shi tukunna ce dan kaza kaza kazanka ko ka daga shi ka taɗiye shi ko ka kira uwa a waya ka ce wannan yaron naki ashe dan kaza kaza kaza ne bai da mutunci ki zo ki dauki danki ba zai iya wannan aikin duwa ga yadda muke cin mutuncin masu aiki a gidanmu da mai gadi da mai shara da mai wanke wanke da masu yi mana hidima a gida waɗanda aka wasu daga ƙauyuka ko daga wasu less privileged families waɗanda aka kawo su ko marayu ko wanda muke rike da su ko duwai da mutane suke cin mutuncinsu har ya zama ya zama wata zahira irin abin da ake ce ma wato domestic abuse irin cin zarafin mutane a cikin gidaje kai wasu ma hada ƴaƴansu na cikin su ƴaƴansu na cikin su da wanda suke so da ƴan mora din da ƴan bowa da kowa akwai wanda ya tashi rashin mutunci kowa sai ya ji jiki a gida daman da an tashi a ga mood din sa yanayin sa ranan to kowa za a ce kai mai gidan na yau sai a hankali kowa je gidan na yau ku kiyaye ta yau ta tashi ala sun yi fada da mai gidan za ta huce akan kowa ta kai duka ta kai zagi ta watsa abin nan magana wani ma duk abin da kyanin shi ya dauko kawai ya buga wa mutum duk irin wannan na san duk mun san labarin irin abin da aka yi na jin rauni wani hakkisa har cin mutunci ko cin zarafi iri daban-daban to ya saba wa musulunci ya saba wa sunna wannan shine asali hakuri da yara da kau da kai daga abin da suka yi wanda bai zama laifi ba malamai suka ce kuma wannan yana nuni zuwa ga shi kanshi Anas yaro ne mai hankali a ce dai ku shekara goma da yaro ɗan shekara goma har ya girma ya zama ɗan shekara ashirin har ka bar duniya yana maka hidima baka taɓa cin mutuncinsa ba baka taɓa mishi gori ba baka taɓa aibata iyayen shi ko ka mishi zance mara kyau ko kai Allah wadare da abin da ya yi ba ko kuma ka ga ya gaza ka ce me yasa baka yi kaza ba me yasa baka gama wanke wanken nan ba me yasa abin da aka ce kai kai baka da mutunci kai ba dan goyo bane kai dan dan ƙananan mutane ne baka taɓa mishi wannan ba ya nuna da kai da yaran nan dukan ku mutane ne waɗanda suke na musamman to amma me yasa shi ma ya kawo mana wannan hadisi ana ana magana akan kaddara ko kaga wannan hadisi ne dake magana akan kaddara wato yana nuna irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da kaddara kuma aikace yake aiki da imaninsa in yaga Anas ya aikata wani abu to me kun ya kama fada sai ya dauka to wannan abun Allah ya kaddara sai ya aikata shi ne zaka bari kawai ya kyale in yaga Anas bai aikata wani abu ba ba zai mishi fada ya dauka wannan abun Allah bai kaddara za aikata bane in ya kama ya mishi magana sai ya mai magana ya ce je ka yi kaza amma dai babu fada wato banna da yara suke a gida ita ma kaddara ce don ka zo kai ta masifa an fasa abin nan tangaran an yaga littafi an kona wani abu da ashana ko ka siyo kaji ka saka irin kajin na turawa wani yaro zai shaƙe ɗaya to kaddara ce ko ka siyo ragon layya yara su zo su ji mai rauni to kaddara ce ita ma ko mun gane ko a hostel mala aliyu yara sun yi kaza sun yi kaza shi ma kaddara ne duka musa principal yana ji na ko ga sunan dai kaddarori iri daban daban abu a hankali duka kaddara ne duk abin da yara suke yi to shi ma kaddara ne sai abu a hankali kada ai ta masifa ai ta zage zage ai ta har ka je kai musu mugun baki ko kai musu wani mugun alkaba'i ko kuma ka sa gaba ɗaya su tsane ka akwai mutum za ga yaran gida duka sun tsane shi Allah Allah suke yi tafiya ya baggari kai wallahi akwai mutumin na sani yara da kansu ya samu labari kannan shi ne saboda tsabar cin zali da masifa da rashin rashin imani matafi ne yaran kullun suke in ya tafiya a da suke Allah ya sa wani ya hatsari ya mutu kawai fatan su kawai su rabu da shi kawai ya rabu da su saboda in yana gida yadda ka san barikin soja komai laifi ne komai suka yi laifi ne kuma in kai laifi punishment ne iri daban-daban hawan hawan mai ake ce mishi hawan bango kama kunne tsallan kwado iri daban-daban kullum da aka har addu'a yaran suke Allah ya sa yayawa ne wannan tafiye da Allah sa kinnafa su kama shi Allah ubangiji sa ya hatsari ya mutu Allah ya sa kai ya dawo shine da yake ga mana ce to kaga sai ka rage wannan rashin imani da kake a ce yara har sun zama suna maka wannan mugun tunani ka san tsarkin bakin su wata za ka gamu da wani bala'i ka rage zalunci da kake yi in ba za ka iya bari duka ba abinda ake so yara ka abba su sake ga baki daya ya zama ba su da doka irin da ake wa ƴaƴan ƴaƴan mala'u ko irin irin irin ajibo din nan a bai yara duk abinda sai ga rama su to ba a barin sa haka to kuma kada ka tun kada ka kuntata ka kuntata fatawassau fil halatayn wa ansifu fasharru fit tadyiqi wal itlaqi ku dinga tsagaitawa kuna kuma musu adalci shari na cikin at-tadyiq al-itlaq a sake su babu kaidi wa tadyiq ko a kuntata musu almuhim shine yara su zama su zama suna da samaha suna samun wato saukin al'amari kuma suna iya mu'amala da kai a matsayinka na babba sannan kuma in sun yi laifi za su ji tsoro in sun ga alamar abinda suke laifi ne daga harara ko ishara ta ishe su su gane da sun yi laifi wallahu ta'ala alam to ina ganin bari mu saurara anan kamar yadda muka bada mala ya kawo ne don nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake da imani da kadara cewa duk abin da ya faru sai ya faru duk abin da Allah ya aiko sai ya faru kar ka dinga huce huci hushi akan yaro dan yayi barna ko dan ya bata wani abu kuka ce wallahi sai babashi ta biya ka kai ba ruwanka kai kai baka daukan asara kai wallahi baka san baka san asara ba والله المستعان وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله